الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا مرسو farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da uku ga watan al-muharram jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda insha Allah ta'ala daidai da sha takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da ishirin da shida yarin da wanda kai tsaye muna ci gaba da karatu shi wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulul sunna na imam ahli sunnati wal jama'a wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu daidai a cikin wannan littafi wanda taken karatun namu kuma shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatuttuka su zama da sulan tsiran duniya da lahira baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da kuma riya kamar yadda yake mun shigo wannan wata wanda ake ce mai shahararun layin muharram wata na al-muharram wanda shi ne wata na farko a cikin shekaru na musulunci a cikin shekara ta musulunci shi ne wata na farko kenan a cikin watanni na musulunci wanda yana daga cikin watanni wanda suke masu alfarma muna fahimta to ana son yawaita ayyuka alkhairi ciki kamar da insha Allah ta'ala in mun samu lokacin wannan za mu yi bayani za mu shiga kawai cikin karatun mu kai tsaye wanda malam yana bayanin usulul sunna yake cewa usulul sunnati indana mu addini a wurin mu shine at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi wal ihtila'u bihim da kuma koyi da su wa tarkul bid'i da kuma barin bid'a wa kullu bid'atin fadiyat dalala yace dukkan bid'a fata ce yace wa tarkul husuma da kuma barin jayayya والجلوس مع أصحاب الأهواء لكما كما تعرض أنجل أقوم ما تطغي وترك المراء والجدال والخصومات في الدين لكما بار التفكري دجاعية لنون إياوا كلمنا الدين yake cewa wa sunnati indana ai abin da ake ce ma addini a wurinmu shine asaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sunnatu tufassiru alqur'ana sunna a wurin ita ce take bayanin alqur'ani ita ce take fassara alqur'ani ita ce wahiya da la'ilu alqur'an ita ce take nuna shari'a abubuwan da duk alqur'ani ya zo da su yace wa laysa fi sunnati qiyas yace babu qiyasi shine babu kwata ai hukuncin Allah subhanahu wata'ala da wani abu wanda yake ba shi ba yake cewa wala tudrabu lahal amsal sannan ba a buga mata musallai wala tudraku bil uquli sannan ba a kwatanta ta da hankali walal ahwa ko kuma sarrai innama huwa al istiba'u wa tarkul hawa sai dai kadai abinda ake so shine mutum ya bar sarrai kawai yayi biyayya ya bar sarrai kenan mutum ya miƙa wuya dangance da duk abin da aka ce mishi wannan shi ne shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne inda karatunmu ya tsaya mun yi bayani haɗarin yi bin sa rai da kuma falala da ke da kun cikin bin shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bin shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fahimta ta magabata na kwarai. To, za mu tashi kan wata gaba wadda take mai matuƙar muhimmanci, wadda ga kanshi Imamu Ahmad bin Hanbal da ya zo kanta sai da ya yi abu wanda yake zai ga hankalin duwan mai karatu sai yake cewa ya ce ɗan uwa ka sani a sunnatin la'ayi a sunnatin lalima yana daga cikin sunna wanda ta zama na doyi yana daga cikin abubuwan da suka zama na wajibi da duk mutumin da yake son a kira shi ahalu sunna da yi imani da wannan abubuwan ya ce allafi man taraka minha khaslatan wanda duk wanda ya bar wani ɗaya daga cikin wannan abubuwan lam yaqbalha bai amshe su ba wa yu'min biha kuma bai imani da su ba yace lam yakun min ahliha wannan ba zai kasance ɗaya daga cikin ni ɗaya daga cikin ahlus sunna ba hmm shakarabe yace wannan gaba ne wanda take mai muhimmanci wanda duk wanda yake kiran kanshi ahlus sunna ya kamata ya san wannan idan ba girin girin ba sai mai ko kuma haka nan ba ba cewa kai ahlus sunna bane ba baka ma san usul na ahlus sunna ba ba cewa dan bid'a ba baka ma san menene ya mai da mutum dan bid'a ba wanda malumai suna tattaunawa dangance da lamarin bid'a da lamarin sunna matuƙar mutum ya yi imani da wannan usulin na ahalin sunna wal jama'a to ana ce mai ahalin sunna ko da kuwa yana yin wasu ayyuka wanda suke na saban Allah muna fahimta amma in mutum zai ƙaryata ɗaya daga cikin wa'annan ko kuma ya ƙaryata da yawa daga cikinsu ko gaba ɗayansu ko da kuwa ya ɗage wandon shi ya bar gemin shi ba za a ce mishi ahalin sunna ba mun gane ba ana auna sunna ba ne da gemu ko ɗage wando sai dai suna daga cikin siffofi na ahalin sunna matsayin gemu da wando kamar misalin fenshir ne ga mota mun gane in aka in ka ga mota da fenshir dai kana tunanin wannan motai ga ta da fenshir mai kyau kana tunanin motar nan lafiya nan shi ko ba haka nan ba sai iya an ba ka kile kana mata kile in ka ji ta zamzam sai ka ce a to ka gani wannan daman lalle fenshir in ba ba hayaniya ba ce ba fenshir ne ta ta tantance fenshir in nan ko to amma in kuma kaga ai mata fenshir in kana shiga sai ka ji tashi da kyal matukin kana ji kamar birgi da ƙarfi ake juya shi birki ba yi kai ta kawo dai abubuwa wanda suke matsaloli to kaga yanzu wannan fenshir inda mota take da zai sa kawai ka ce wannan mota ce lahiyayya a misali in ka ɗauki daga cikin ikhwan in ka ɗauki daga cikin wannan wanda muke gani ne yanzu yan tabligi misali yan tabligi in kana ganin su ba za su yi ahlus sunna bane ba yan tabligi wanda su kajin su da gemi da daga gewan do ai ka ce ahlus sunna ne ko alhali malumai da dama ba su sa su cikin ahlus sunna yanzu in ka ɗauka wannan masu yin kaftaji za ka ɗauka ahlus sunna ne saboda ni in ka gan su da gemi da da daga gewan wando sai in ka kankana sai ka ga ashe ba ma sunan bace gaban su mun gane ko to kenan wannan abubuwan gene da tsagaggen wando wai sufofi ne daga cikin sufofin ahalu suna ta yadda kana ganin mai su kana sa ran ahalu suna ne ba kai tsaye ba kana ga a'a kana sa rai ahalu suna ne ɗan bida suke da gemi ko ba ba haka nan bane ba ko shi Ibrahim in yace yana da jemi kuma yana da yawan to yaya ahlus sunna ne a bai ji ba kuna tsoron gari ko ko a to in ya ce ahlus sunna ne ai ali ke karatun nan kan an sa shi an ila ko ko mara rabu ana ganewa in ka ga hoton shi za ka gani da gemi kuma in ka ɗauki tafsiri za ka gani yana bayanin sunna ɗiga wando to shi ke ne yanzu don ya bar gemu shi ma ɗaya wanda ya zama a hannun sunna mun kuma yanzu saboda ba karatu ba ake ai da kaga mutum da ɗage wando da gemu wannan yana da kyau kyautata zato ne muna fahimta ya sa malaman ahalin sunna ka karanta tarihi suka gani suna ma'amalar kowa gwargwadon yadda yake mun gane ko kai tsaye za su ma'amalance ka ne yadda kake to yanzu ma'amalar take da su za ka bayyana musu kai wane ne a hannun sunna ne kai ɗin shi'a ne ba kawarije ne ba mu'tazale ne ɗin jahamiya ne mine ne kai mine ne kai duka zai bayyana mun gane ko har yanzu za su gani da daga cikin ɗabi'u suna barin gefe wasu kuma ba su sake wanda su ya kenan ai akwai wanda sai da kanka yi masa sai ka ji ba halin sunna ne sai an shiga wata kwana sai ka ci aikin banza aikin waje shi da ba halin sunna ba ne ni habbo ka yi magani da ce mu malam ra'ayi wani ne da yazo ina jibo wani ustaz ustaz ne ina cewa kawai a shi rukun ce da aka kira shi sai Allah wajen na kai ranar ka ga yanzu haka ne ya sa dogon riga ya zo za a ba da sallah ta ce mijin shi bella shi kuma bin sa'a mai wani ba kawai Allah ya shirye da mu kenan suna da muhimmanci kwarai da ya kamata a ce a ce a ce mutum ya san wanda na farko shi ne malami ce al-iman bil qadri khairihi wa sharri mutum ya yi imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri sai yake cewa wa min sunnatil lati ومن سنة ومن سنة اللازمة yana daga cikin sunnoni shine usul na ahli sunna wanda suka zama na wajibi kowa ya imani da su man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha wanda duk ya bar wani abu daga ciki da mutum bai amshe su ba bai imani da su ba lam yakun min ahliha wannan bai kasance daga cikin ahli sunna ba shine yake al-imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi shi ne mutum ya yi imani da kaddara na alkhairi da kuma kaddara na shari muna fahimta ko yake cewa wa tasdiqu bil ahadith sannan mutum yayi imani da jin hadisan da suka zo suna bayani kan kaddara wal imanu biha mutum kuma yayi imani da ita la yuqalu lima wala kaifa kai yace yaya dan mi ta yaya a'a inna ma huwa tasdiqu kenan abin da ake so in dai ka yi imani da kaddara shine gazgatawa bakin da kaddara ta zo kanka mai kyau ko mara kyau sai ka yi imani wal imanu biha da imani da ita ake cewa wa man lam ya'rif tafsir wa man lam ya'rif tafsir al hadith wa yablughu aqlahu yake faqad ku fi zalika wa wa uhkima lahu duk wanda duk hadisan da suke zo da ayoyin alkur'ani suna bayani kan kaddara haƙin ka san bayanin su to alhamdulillah muna fahimta ko wanda kuma hankalinka bai kai ka gano hakikanin su ba mala yace fa an kufiya zalika ai an riga an isar muka da wannan an riga an hukunta wannan muna fahimta ko misali in abu ya faru gare ka ka isa ka ce sai ka gano menene yasa ka zanna ya faru me ake so gare ka yace fa alaihi imanu bihi wa taslimu kawai abin da ake so imani da wannan abin da yazo mishi wa taslimu lahu da kuma mi kauya muna fahimta ka gaggata ka yarda cewa Allah ya kaddara wannan abin kuma sai ya faru muna fahimta ko malin kini kullu hadith as-sadiq al-masduq misalin hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ake cewa hadith as-sadiq al-masduq ha ban ji ba ha? hadisin wane alwamin hadisi ne wa ha? bai ji ba aikin banza ha? hali ne ce hadisin sadaul masduk umar innama al'amalu hadisin da yake cewa wani mutum ya zura annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a kan kure yake yi ko a eh mana wani hadisi ne hadisin sahihul masduq ko riba arba'una hadis ku gani yake cewa mai gaskiya abin gaskatawa ya ba shi labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko ko ba shi bane ba shi hadisin inna ahadukum la yajma wa fi batni ummihi 40 yawman tasfaqo shi da hadisin sahibul masduq wanda yake bayanin yadda Allah ya halicci ɗayan ku al-muhim kalkashin hadisin sai kaji annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a yi ma mala'ika umarni ya rubuta kalmomi guda nawa guda hudu da ke tabi rizqihi ko wa ajalihi wa amalihi shaqiyyun aw sa'id kuna fahimta ko sai yake cewa wa mithlu ma kana mithlihi fil qadar da kuma wasu hadisai ire-iren wanda suke magana kan kaddara wa mithlu ahadithu ru'ya kulli hadam tana hadisin da yake bayani kan ganin Allah da sauransu yake cewa wa inna bat wa inna bat an asma'i wa sahwasha min hal mustami ko da kuwa kunne baijin baijin daɗin wannan abu misali akwai abubuwan da in aka zo ko da ko kunnen ka bai ji daɗin wannan labaran da aka karanta ma babban ma abin da ake so gare ka shi ne imani ya ce wa inna ma alaihi imanu biha kawai abin da ake so kai imani da wannan abu wa Allah ya hulla min ha harfan wahidan wa gairaha kada ka kuskura duk abin da aka karanta ma dangance da usul na ahlu sunna ka ce ka canza misali wani harafi ko ka canza wata ma'ana ko da ta letar guda ce kamar yanzu misali kalmar istawa ya suke ta'awilinta da istaula ko ai kaga wani dan laser ne suka kara suka canza ma'anarta muna fahimta ko suke son su koyi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka shi yake cewa min al ahadith al ma'thurat an al daga cikin hadisai wanda suka zo ingantattu daga waɗanda aka aminta da su muna fahimta ko yake cewa wa Allah yuhasim ahadan wa la yunaziruhu wa la yata'allama al-jidal shine kada kai jayayya kai ta gardama da wani akan wannan al'amari na kaddara ko kai ta muƙabala da shi ko kai ta kokarin karantar da halakar jayayya da sauransu kan wannan wanda za mu zuwa duka mu yi bayanin wannan ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala to sai mu komo baya ko inda malam yake abu na farko shine ne shine kaddara kamar yadda ya bayani cewa kaddara abu ne wanda ba a sa in ya zo da mutum ya zaburo ya rinka cewa lima yaya aka yi kefa to don mi ta yaya suna fahimta sai dai abin da ake so mutum ya riga ya yi imani da wannan kaddarar da ta zo mishi cewa don mi ta yaya inda na yi kaza da kaza da kaza duka abubuwa ne wanda suke nuna raunin mutum dangance da ni dangance da imani da kaddara za mu za mu ji daga cikin hadisai wanda suke bayani kan kadara annan sallallahu ya hana mu ya abu ya faru kace inda na yi kaza da na aikata kaza da an yi kaza da kaza bai faru ba annabi ce a wannan ba shi ne shi bace muna fahimta malumai suna ba da misali kamar kai ne misali karan kanka ka zo cikin gidanka ka gina gidanka muna fahimta kawai sai wani ya zo shi dan me kai saga sanan dan ka sa wannan koyin a muna fahimta dan ne ke karshen mulkon turashen bus dan ne sa ke halu dan ne sa ka sa sun dan ne ba dan ya tama dan ne dan ne dan ne dan ne ya za kai ko ba na amsa ba a wanda ya ce za ka iya cewa dan ka isa ne aha za ka iya cewa haka suke son ka yi su aha shi kenan haka ka tsara kayanka aha duka ta gaba karatun kuna hado shi da kanku muje aha haka yake birge ka aha ita da muje karatu na ta yi kawa aha mu tsaya iyalan kaɗai za ka iya cewa haka ka so haka ka tsara kayanka haka kake son shi ko ha to kai nawa ne ne na Allah ko to yadda ka ga abin da ya samu gare ka haka Allah ya tsara shi gare ka haka Allah ya so haka Allah ya kaddara ma shi to dan za ka ce ma Allah dan ta yaya an gane ba gane ba yanzu kai da kanka gidanka da kai in wani ya zo yana ma irin tambayoyin nan ko sai ran kai ya bashi ko a to dan za ka yi ma Allah haka Allah ya kaddaro na abu ya same ka misali ko ka yi da kuɗi ko ka kasa wani abu baka saida ba ko ayin injazan baka wuce ba a ko kuma wani naka ya mutu ka rinka taya ya to danni haka ne to dan za ka yi ma Allah haka bayan kin da duk abubuwan mallakin Allah ne wanda gida ne Allah ya baka gidan misali ayi ruwa gidan ya zube ka ce ta yaya haka a to amma kai da kanka yanzu kace in wani ya ce ma dan mi kai gida kaza dan mi ka sa kaza ta dan mi ka baka ce mai haka ka so ko to yana daga cikin karatun da zamu dauka kan kaddara duk abin da ka gani ya samu gare ka haka Allah ya so haka Allah ya nufi ka da wannan abu don sai an gane ba kuma yana da hikima kan littashi da ta sa shi Allah subhanahu wata'ala ya nufi ka da mi ya nufi ka da wannan akwai wani bayani da Sheikh Rabi yayi da ya zo kan wannan gaba yake cewa eh da malayin tukarin sunnatul lazima allati man taka na kasratan har zuwa karshe sai ke cewa lam yakun min ahliya sai ce in tabihu li hada ya ko al'umma ku lura da wannan kuma da hankali kan wannan yace hadihi faqratun muhimmatun jiddan wannan fakara ce wannan gaba ce wanda take da muhimmanci kwarai muna fahimta yace eh لأن الإمام أحمد فينسف لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة إمام أحمد يشي زي زانا من زي كران تدم زي سبان كامنا أصول أهل السنة wanda duk wanda ya ba tsaye daga cikin su ba zai kasance ɗaya ba daga cikin ahlus sunna yace ya ali ya khuruj an da'irati sunnati ila bid'a zai fita daga cikin da'ira zai fita daga cikin jama'a na ahlus sunna ya fada cikin jama'a na na an bid'a sai ce san tabihu li hala dan haka al'umma ku mai da hankali ku nutsu ku lura kan wannan kakka kuskura ka taba ma wannan ɗaya daga cikin usul inna nabi na ahlus sunna yake cewa saboda in ka bar ɗaya daga ciki ko ka bar ya daga ciki kenan baka yi imani baka amsa ba ba kasance ɗaya daga cikin ahalin sunna ba yake cewa idan lam yakun min ahalin sunna yakunu min yakunu min ahalin bid'ah wa dalala wa iyad billah yace to kaga idan mutum bai kasance ɗaya daga cikin ahalin sunna ba zai kasance daga cikin ɗan bid'a wanda suke masu bin mutane masu sare Allah ya tsare ni yake cewa wa antum تعرفون أن البدع تنقسم إلى الكبائر والسرائر إلى كبائر والسرائر yake kuma ku kun sani bid'a ta karkata zuwa ga manya-manya da kuma wanda take yi ƙanana-ƙanana kamar ta karkata akwai bid'a wanda take kawo da mutum akwai bid'a wanda take yi fasikantar da mutum kamar da yake ibn qayyim yayi bayani yake cewa bid'a ta taqumu ala al-hawa wa dalala bid'a kuma tana tsayuwa akan fatani da sabai shi yasa Allah yake أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه waja'ala ala basrihi rishawa Allah yake baka ga wanda ya yake san zuciyar shi a matsayin abin bauta ba sai Allah ya batar da shi akan ilimi ya miƙe mishi ji da gani ya sa wani abu wanda yake duk abin da zai kai shiga gaskiya ba zai ganin ta ba kamar yadda Allah ya ba labarin wasu a cikin suratul baqara yake cewa to kaga wanda Allah bai shirya da shi ba wane ne ce shi da shi bayan Allah babu ko yake ka to fara'un billahi min ittiba'il hawa muna roƙo Allah ya tsare mu daga ni ittiba'il hawa yake ka wani hada samma ahlus sunnati ahlul bid'ah bi ahlil hawa saboda wannan ne ahlus sunna suke ce mai an bid'a ma'abuta kan rai muna fahimta saboda tushen bid'a shine ne san rai yake li annahu mukhalafu dinillah wa tabu'u ahwa'ahum ai sun bar addinin Allah sun je suna bin ni suna bin sarran su ya kawo misali irin khawarijawa yan shiya mutajinawa yan jami'a muji'awa da sufaye da hululiya da sauransu muna fahimta ko sai ya shiga daga cikin bayani abin da ya shafi imani da kaddara wanda yake cewa imani da kaddara yana daga cikin usul na ahlus sunna wanda duk wanda ya bar shi to tabbas ya sauka daga saman kan tafarki na ahlus sunnati والجماعة wannan abinda Sheikh Rabi ya yi Allah ya sani kinan uwa za mu shiga a gurguje dangance da abin da ya shafi bayani kan kadara akwai zahi ga kuma ƙwarin nan za mu yi bayani menene ake cewa kaddara a jari na larabci da kuma shari'a na musulunci kamar yadda malumai suke cewa ai al'adaru minar taqdir shi ne kaddara abinda ake ce kaddara kuma suka ce wa huwa hukmun ala shay'in wa tahdiduhu wa taqdiruhu ala wajhin maqsud shi ne kaddara ita ce tsara abu kafin ya faru tare da sanya mishi iyaka da kuma lokaci da yadda abun zai kasance da kuma tsara a saurara da kyau ƙaddara kenan shi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara abu yadda ya so abin ya kasance haka Allah subhanahu wa ta'ala yake sa yake sa abin ya kasance kenan kayyade abu da kuma tsara shi da hukunta shi akan wani abu kayyadajje kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yake cewa amma abin da ake ce makaddara a yare na larabci kamar da Allah mutum ya bayani yace shine ilmul lahil azal shine ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda tun can azal ne ba hauja ce dan san fil azal ko ai za ka ji abu ya samu sai ka ga ce tun fil azal ko ba haka nan bane ba sai yake cewa bil ashiya kan abubuwa yake cewa wa kitabatu hulaha kuma Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan abubuwan da za su faru da za su faruwa Allah ya riga ya rubuta su ko mashi'atuhu laha kuma suna faruwa ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so wa khalquhu iyyaha ala wasfin ma sabaqa bihi ilmihi wa kitabi karatun nan yau babu daɗi kwari sun shiga suke kenan kaddara shi ne duk wani abu da zai faruwa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halarci wannan abu kuma yana da abin nan a rubuce kuma ya so abin ya faru kuma yadda ya so zai faruwa wanda wannan yana daga cikin sa'ari da malumai suke yi ma kaddara wanda akwai dalilai da dama na alkur'ani da na sunna annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke bayani kan lamarin da ya shafi kaddara domin kadara wani ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ke da shi tun can azal wanda alamar sulsemi ya yi bayanin wannan ya ce kalkato shi shi ma ilimin ya ce akwai wanda ya ce tun can rubuce a lauhin mahfuz sannan kuma akwai wanda yake wanda yake rubuce shi kuma a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi lokacin da aka yi mutum kamar da muke wannan bayanin ko a ce ana ana umarni da a rubuta kalmomin guda nawa ha ana umarni da a rubuta kalmomin guda nawa guda hudu ko to ai arziki yana daga cikin kaddara ko ko ajali da abubuwan da za su hauro mutum da sauransu za mu za mu kamar yadda sahabbai annabi ce musu kowanne daga cikin ku ba ce Allah ya mushe gida biyu gida a aljanna da gida a wuta sahabbai suka ce ko fa Allah kenan kawai ku bar aiki kowa ya jira in mutuwa ta zo inda kaddara shi ta kai shi je ta annabi ya ce a a ku yi umarni ku yi aiki kowa Allah zai sauƙaƙe mishi in Allah ya rubuta kai ta aljanna ne sai Allah ya sauƙaƙe ma ayyukan da a wanda za su kai ka aljanna in Allah ya rubuta kai ta wuta ne Allah ya tsare mu sai ya ta buɗa ma hanyoyin za su kai ka wutar jahannama kina ɗan uwa ƙaddara yana daga cikin usul na ahlu sunna wanda akwai dalilai na alqur'ani da na sunna annabi Muhammad kai hadda ma kasara na ɗan adam wanda suke nuna ƙaddara na abu ne wanda yake tabbatacce akwai shi daga cikin dalilan alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah yake cewa lalle kowane abu sun halicce shi ne tare da kaddara shi ne kowane abu sun kare kamar da ke gani kulle ummatin adal ko kenan kaddara wanda kowane abu da Allah subhanahu ta'ala ya halice shi to akwai kaddarar da Allah ya tsara wanda za ta gudanu akan wannan hadisin tashi muna fahimta kamar yadda wani yake cewa wa kala kullu shay'in fa qaddarnahu ta'jira ya ci gaba da bayanin ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'a Allah ce ba wani musiba da zai samu ɗaya daga cikinmu Allah yake cewa fil ard wanda zai faruwa a nan duran ƙasa wala fi anfusikum ko kuma a cikin kawunan ku karan kanku Allah yake illa fi kitab ba shi tana can a cikin kayan shi na wani mafus Allah yake mun riga qabla an nabra an riga mun tsara wannan abu wanda zai kasance kuma al'amarin Allah Allah ya tsara shi kasan zai faruwa ne kamar yadda Allah yake cewa kana amrullahi qadran makadura muna fahimta shi yasa akida da ahlus sunna shine kullun fi bana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai samu mu sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a gare mu muna fahimta ko idan shi yasa ka ji malai yana ta bayani abin da ake so gare ka imani imani saboda in baka yi imani ba da kaddara mai kyau da mara kyau sai ka sa mutum ya kama wata hanya ta daban Allah ya tsare nisan ƙarin bayani sai kuma ya ɗauki daga tsawon tafsiri da dama da ishin wannan ayoyi daga cikin hadisai wanda suke mana bayani dangance da al'amarin da ya shafi kaddara shine hadisin Umar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda wanda yake cewa wani mutum ya zo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ni labari ne musulunci bayan ya mai bayanin musulunci sai ce ka bani labari menene imani سيأتي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سيأتي وتؤمن بقدر خيره وشره شيني كان إيماني تقدر na alheri da kuma kaddara na ne na shari kenan kun ga hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata da cewa lallai kaddara abu ne wanda yake tabbatacce muna fahimta kenan daga cikin imani shi kuma imani wani mataki ne na biyu a cikin musulunci kamar yadda da kuma marasa da jini ko marasa da jini guda nawa ne a guda bakwai uku da wani da wani al-islam a al-iman al-ihsan to kaga imani da kaddara yana daga cikin ba ko ba yana da cikin martaba yana da cikin kira da nabi a cikin musulunci don ba kowane musulmi ba ne ba mu ne ko sai kuma isan shi ne mataki na ƙarshe kyautatawa Allah ya samu daga cikin haka daga cikin hadisai na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin muslim wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kataba Allahu maqasid maqadir al-khalaiq Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dukkan abubuwan da zai faruwa na halittu qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana kafin eh kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halici sammai da ƙasai da shekara nawa hamsin alisana shekara nawa kenan dubu hamsin to yanzu in tambaye ka in ka san daman kafin a halici sammai da ƙasai kuna fahimta Allah ya tsara duk abin da zai faruwa gare ka yanzu da Allah zai sa wani jarrabawa ta je ka bigi boka ko yan bori in dai ka yi imani to an ji an riga an tsara koko shi yasa annabi yace abun mamaki ga mutum wanda yake mai imani al'amari shi suke nan shi alheri ne ko sai da bilahi imani in abu mai daɗi ya same shi ya gode ma Allah in mara daɗi ya same shi ya yi haƙuri ya mai da al'amari ga Allah saboda in bai haƙuri ba babu yadda za yi shi yasa hannu wani hadisi na musulun annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa in yi ala ma yanfa kai dai kai kokari ka dage ka abin da zai amfane ka wasta in billah amma ka nemi taimakon Allah wala ta'ji kakka kasa kakka kakka sa rangwanci yake cewa fa in asabaka shay'an haƙƙin wani abu ya same ka fala taqul kan ka ce law anni fa'altu kaza wa kaza inda na aikata kaza da kaza da kaza bai faru ba inda an yi kaza an yi kaza da kaza bai faru ba yace walakin sai dai duk abin da kaga ya tarbi gaban ka ya same ka kul ka ce qaddara Allah haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya tushe ke faruwa wannan ai muna yin shi kwarai ko koko yana da cikin abubuwan da muke yi ko kai inda an yi kaza ko kai inda an yi kaza ko to annabi ya hana wata annabi yace kai dai ka dace kan abin da zai awarar ka muna fahimta sai yake cewa wasta in billah sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yace kada ka kasa fa in asabaka shay'an in wani abu ya same ka fa la ta kunkarka ce laulau kamar da wani hadisi ce laulauyin nan tana ma bude kofa ne na shida kawai duk abin da ya same ka sai ka ce ni qaddara Allah wa ma sha'a fa haka Allah ya kaddara abin da Allah ya so shi ke faruwa muna fahimta to sannan kaddaran nan tana da wasu martabobi guda hudu wanda ga shi ne alamatu usaini da ɗauko to lokaci bai samu yi bayani sai dai masu so su koma su yi ba da farko shi ne al'ilmi kaddara na farko shi ne al'ilmi ai al'imani bi anna Allah alima kulli shay ai kai imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yana da ilimi akan komai kamar yadda yake wala yaqulu bi shay'in min ilmihi la yusha kenan wannan abin da ya da ka kai da Allah yana da ilimin wata abin tun ka hanzo hawo ka saba ma wasu daga cikin alƙidu wanda suke cewa a'a ai Allah Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ta azuba saboda kwarin nan take ta yawo ai Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi bai sani ba sai da abin ya faru muna fahimta akwai wanda da dama irin mutajila da wasu daga cikin aƙidu da suke cewa Allah da kanshi bai sani ba in abin ya faru sai abin ya faru Allah yake sani to kaga abin da ake so gare ka shi ne kai imani da cewa wannan abin da ya faru gare ka Allah yana da ilimi a kan shi sannan ni alkitabun rubutu al'iman bi anna Allah kataba kulla shay'in fi lawhin mahfuz idan kai imani Allah ya rubuta komai ya aisha a cikin lawhin mahfuz kamar da muka karanta aya sabanin wanda su ma suke cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta abu ya aje sai shi ba abin sai mutum ya yi aiki Allah ya ce samu labarin wannan sannan abu na uku shi ne almashi'at al-iman bi anna Allah ma al-iman bi anna ma sha Allah kana wa man lam yasha lam yakun kai iman da cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi ne kawai yake faruwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba bai faruwa muna fahimta ko sannan mataki na ƙarshe shine al-khalq halitta al-iman bi anna Allah khaliq kulli shay kai iman da cewa Allah shine jika ya halicci wannan abun abun baki daya kamar da Allah ya ce mu ne muka halicce ku da abubuwan da kuke aikatawa wasu kuma sai su a Allah shi ya halicci mutum amma mutum shi ya yi halitta abubuwan da yake aikatawa ai shi yake aikata wannan abubuwan shi ya so yake yi kuna fahimta to Allah shi ya halicce mu da duk abubuwan da muke aikatawa ba da shi ne alkhalqu idan wannan su ne abubuwa matakai guda hudu wanda suke matakai na imani da kaddara al-ilmu shi ne al-imani bi anna Allah alima ala kulli shay sannan al-kitabatu al-imani bi anna Allah kataba kulli shay fi lawhin mahfuz sannan al-mashi'atu al-imani bi anna ma sha'a al-imani bi anna ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha lam yakun kai imani da duk abin da Allah ya so shi ke wani wanda bai so bai faruwa sannan alkhalqu al-iman ya anna Allah khaliq kulli shay kai imani da Allah shine wanda ya halici da halittu ba ki da muna fahimta shi yasa wasu mutane da suka fito suna musan kaddara suna cewa ai babu wani abu da ake ce kaddara muna fahimta duk in kaga abu ya faru to lokacin da abin ya faru lokacin ne shi da kanshi ma Allah ya sani to sai suka yi guziri suka zo suka tarda abdullahi bin umar yana da cikin sahabbai suka ce to mu ma wasu mutane sun hito a wurinmu suna musan kaddara suna cewa kaddara ba wani abu da ake ce ma kaddara ai Allah ba suka yi sai yanzu da suka zo suka ba shi labari sai ya ce musu yake ce musu idza laqiyatu ulaika idan kuka haɗu da wa'annan mutanen gaba daya yake cewa fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'a minni ku ce musu ni na bazanta daga su kuma su ma sun bazanta daga ni ji Abdullahi bin Umar shi ne ku ce musu ba ni ba su kuma su ma babu su babu ni yake rantsuwa yake cewa wallahi da ɗayan su zai ciyar da zuciya kamar dushin oru Allah ba zai amsa mishi ba har sai ya zo ya yi imani da kaddara muna fahimta ko wanda wannan yake nuna muna imani da kaddara ijma'i ne na al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da baki da yana nuni duk wanda ke nan bai imani da kadara ba ya kafunta Allah ya tsare mu kamar yadda Imam Hassan al-Basri yake cewa ai man kazzaba bil qadar faqad kafara duk wanda ya karyata wani abu da ake ce makaddara to wannan mutumin ya kafurta muna fahimta wanda akwai bagagaru malumai da dama can al'amarin da ya shafi al'amarin da ya shafi kaddara duka wannan malaman mazhabobin nan guda hudu sai imani da kaddara amma kaga su ƴan kadariya wanda ake ce ma ƴan kadariya wanda su ne suka yi inkarin kaddara ba ƴan kadariya ba ƴan kadariya wanda suke cewa inna allaha la ya'lamu af'alul ibad Allah bai san ayyukan bayi ba illa ba'da wuqu'iha ba shi ayyukan sun faru su ne ƴan kadariya cewa suke Allah bai san duk wani aiki da mutane za su yi ba kuna ne wai sai in an yi aikin sannan Allah ya sani subhanallah kaga wannan suna kore ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ya halitta baki ne sannan mai ilimi ne akan kodin baki daya muna fahimta wanda Allah ya sani mu akwai su da dama daga cikin daga cikin wannan zamanin ma akwai su da dama wanda suke inkarin kaddara wasu daga cikin 'yan falsafa da sauransu da kuma wannan 'yan kadariya sannan akwai 'yan jabariya su kuma 'yan jabariya su ne suke cewa ai shi ɗan adam subhanallah su cewa suke ɗan adam bai da bai da bai da wani iko haka don haka duk abin da ya aikata to ba shi da aikata Allah ne ko ya aikata wannan abu kun gane sabanin su da wa'ancan kaga ai shi ma wannan ba daidai ba ne ba ko a shi yasa ai wasu suke cewa wani shi da adam duk abin da ya aikata to Allah ne ko ya aikata idan za haka shi bai da wani iko in mutum ya sha taba ko ya zina ko ya sha jiya ko ya wurin boka Allah ne ko in mutum ya sallah Allah ne sun manta da waɗin Allah ina daina ku sabila imma shakira wa imma kafura ko fa alama fujuraha wa taqwa duka to sai suka ce a'a to in jabari a ai mutum an eh kaman an danne shi kaman bai da wani iko da shi da kanshi zai iya zaben wani abu tunda Allah ya ce ya halicce shi kuma ya halicci abin da yake aikatawa kenan ai abin da Allah ne sai yake koda ko mara kyau Allah ya tsare mu ثم تفضل الله ديني سواء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأهل السنة سوسينا لدى قدرة sannan kuma suna faɗa da dukkan wani wanda yake sa bai yarda bai yarda da da kaddara ba saboda ya sauka daga saman kan layi shi ne ya kama hanya wanda take ba ita bace ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai suke suke akan wannan gaskiya ka sun yau ƙwari shi a kyautan saura minti nawa akwai wasu akwai lamani wanda za a so mu ɗan bayani daga shi yawa kawo wani hadisi ma na abdullahi bin abbas wanda yake ƙara karantar da mu kaddara ko wanda annabi yake cewa alam anna ma asabaka lam yakul yakhluka ko ka sani da abin da ya same ka ba zai taba kuskure maka ba a in ka cewa ma aksa aka ji abin da kaga ya kuskure maka lam yakul yushi maka kuma ba zai taba samun ka me yasa sai manzo Allah yake ce mishi rufi asul alam wa zafatu ya ce duk abin da kaga ya same ka to ba zai taba kuskure mu kam kenan babu kwancida babu katai ko ka ce tsotsai duk abin da kaga ya same ka to Allah ya kaddara wannan abin zai same ka duk abin da kaga ya kuskure maka ka ce ka ka gani ko ba dan nayi haka ba ai da ni ma ya same ni a kai dai Allah ya kiyaye ka mun gane ko mun gane ha to wannan gaba ce wadda take da mahimmanci kwarai amma kuma ana nuna lokaci ya yi kama ganganu irin na su imamun nawawi da su imamun lalata iya shaikh islam ibn taymiya da sauransu daga cikin daga cikin magabata ibn taymiya ya yi bayani mai tsawo kan kaddara cikin majmu'ul fatawa na shi kenan mai so zai iya ɗauka ya karanta da kuma bayanin wanda suka yi musu kaddara da irin sakamakon da za su samu. Allah ya tsare ina ji za mu saurara wa kawai sabida lokaci da kuma yanayin har zuwa sati ne gaba in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna rai sai ci gaba. na da akwai tambaya ko inda aka ji an kuskure ta a cikin sabon insha Allah. Ko babu tambaya. وعليكم السلام ورحمة الله بجوا aha yake wai a takaice harkar da na sani ya danganta ina bibu sun aka ce da na sani kamar nadama ne ko to ai kuma nadama tana daga cikin sharuɗan tuba kuna fahimta kamar abin da ake so shi ne duk lokacin da abu ya faru ya same ka misali kana zaune sai ka fita kana fita sai Allah ya jarabe ka sallar ka tawadi ko kuma ta samu matsala sai ka ce ka gani ko to sai kawai ina zama na yanzu da bin fita ba muna fahimta da irin wannan maganganun ne ba a'a ba dai ka fita ba kuma abin ya faru sai ka ce qaddara Allah haka Allah ya kaddara ma sha fa'al abin da Allah ya so ne kawai ya faru shi yasa wasu daga cikin hausa suke cewa ai wannan kalma na sosai yana nihin kamar kaddara ne yake ji sun ce ai sosai in yayi ne bayan kwana wai abin da Allah ya rubuta zai same ka da dare ne ko ba zai taba kai saya ba mun gane kana zaman ka kawai sai ka ji an cewa ka shi kana hinta sai a dawo da wani labari ya je da su ci zai Subhanallah. Haka haka da zu an bani an bani wani lemu ina ta a a yanzu ne da na amsa na taho da shi ina tsawa da shi sai na haɗu da wani yanzu da na haɗu ban ma tsaya ba sai da muke ɗin wata yadda ya muka tsaya ko da muka tsaya kuma irin babban mutum ya fi ƙarfin jibirnan lemun nan ba ma na abu ya ce wannan lemun ne aka baka ka kawo mini ko da aka ne ba ne to yanzu na gani ina so kuma na san ba ni za ka kaga aina wani sai ce kalli wani ikon Allah ba mu tsara a watan gaba ma mun haɗu balle a yau yace ina zamana kawai da zato na ce ma bari in taho nan kawai ba komai bane ba ni ma ina zaune ce bari in taho in taho ce kawai Allah ya kaddara ba haɗu ne ka bani shi da ba haushe ce rabon kwaɗo baya hawa sama shi ne duk abin da Allah ya rubuta za ka samu to kawai za ka same shi baya da za a yi wannan abin ya kauce ma muna fahimta to wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum ya zauna lafiya Allah ya samu dace Allah ya samu cika da imani wanda akwai wani gaba mai muhimmanci da muke son musamman in tunatarwa gare ni da kuma yan uwa baki daya shi ne abin da ya shafi harakar tsaro harakar tsaron ƙasa muna fahimta yana da muhimmanci musamman wannan iko wanda suke yan uwanmu ne wasu uwayenmu ne wasu kannanmu ne wasu magajiyanmu ne ko dan zai wahala ka samu wani gida ko wani sami wanda babu wani iko ko wani iri ne haka ne ko ba haka nan bane ba to sannan kuma bala'i ne in ya gama cin ikon zuwa zai zawa kansu mu mu da ba ikon ba ko su hasali sun ba da rayuwar su idan kan bala'i ya kawo gare mu haka ne to kenan suna buƙatar mu sai mu kawo musu da addu'o'i da kuma nasihohi da kuma ba su haɗin kai kan wannan lamarin abin da muke sa yi magana kan shi shi ne duk lokacin da muke kallon abubuwan da ke faruwa kamar yadda shugabannin sun yi sun ja hankalin mutane cewa da Allah duk wanda ya ga wani abu wanda yake bayyana da shi ba ko zai iya zama barazana ga al'umma to da Allah a shaida ba iko mutum guda zai iya kwanko tashi hankali da zai gaba ya tare gari guda haka da ko ba haka nan bane ba to wani za ka ga ka an ba shi wani ɗan abu za ka ga wai an ba mutum kuɗi ya shigo da makamai a garin su an ba mutum kuɗi ya shigo da makamai wanda zai gawa ya hallaka al'umma to kaga wannan ba daidai bane ba yana da kyau mu taimaka musu da addu'o'i kuma mu ba su goyon baya muna fahimta sannan su kuma su rinka ba mutane kuzuri sannan su rinka ma'amala mai kyau da mutane don matsalar da ke da kai wani koda ya ga labarin yana tsoron ya je ya gayi a rike ko ba ba haka yawan ba ko kuma a zo a ce shi ya gayi misali a ƙauye ka ga wani bako ya yi shigo da dare ba ka san da shi ba yanzu kana yin san ko ka bani labari za a iya rike ka a kamo ka cikin mota a zo a tsawo da kai gari haka da kuma haka nan bariya to yanzu kuma yana tare da mutane za a ce wani ne zai ba da wannan labarin ko yana da cikin abin da ya sa mutane ba su sauke labari idan a sauya salo na kai labari ya zama na in ka je ka ba da labarin abin da ka gani to daga nan kai ba ka dan su ba su ba su ganka ba kai ka yi gaba su sai yamma sai su yi can su ne ba ko ko ba haka ba duk da muna cikin wani yanayi ne musamman in ka shiga irin ƙauyukan nan na Nigeria inda ake kizafa in nan za ka ga duk wanda ya zo tona a fili to in aka zo gobe in yana da fami duka za a iya lalata famin shi gaba daya kenan sannan almuhim babban da yake kowane wannan muhimmanci shine mu maida al'amarin mu ga Allah mu dage da tuba mu shaida ba Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu bi dokokin shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله